إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a yau biyar ga watan ramadan hijirar maki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 hijiriya shi kuma ya daidai da 27 ga watan uku miladiya ta 2023 a tafsirinmu na wannan sura suratu ali imran akan aya ta 100 da nawa ne za mu tashi dari da biyar ne ko da hudu fayi muna fata abin da za mu karanta Allah ta'ala ba mu lalata abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu ne daga gabarta muna bismillah bari
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun ubangi subhanahu wa ta'ala ya kira mu'minai masu imani cewa waltakun minkum ummatun ya zama an samu ta al'umma daga cikin yad'una ila alkhairi wanda za su kira zuwa ga aikin alkhairi وينهون عن المنكر kuma suna hani akan mummuna wa ya'muruna bil ma'ruf suna umanni akan kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna kuma hani akan mummuna ulaika humul muflihuna Allah ta'ala ce waɗannan su ne waɗanda suka kasance rabotattu saboda aikin da suke na da'awa ta ayyuka alkhairi da kuma hana mutane da suke yi bin mummuna ma'ana masu da'awa a cikin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama gaya mana cewa Yahudawa da Nasara suna ƙoƙarin su kira mutane zuwa da fata. Kuliya halar kitabi lima ta sujjuna an sabilin lai. Man amana tabguna a iwajen ko an tun shuhada. Idan ayoyin da Allah ta'ala ya gabatar a baya cewa da'awa suke yi su kafirai ma abota littafi yahudu da nasara kowa yana da awaye ga ya batar da mumin ya yi lalazina manunin tuti ufari kamin lalazina utul kitaba yardukum ba da imanikum kafirina to duk wannan da awar ce yi kaga kokari ke sun halakar da musulmai da awar su ko da yake shine su halakar da mutane daga bin tafarkin gaskiya zuwa ga ina bin bata to shine sai Allah ta'ala ce mana ku mu nake abin da waɗancan kafiran ke yi ku ya zama wajibi ku yi shi na kiran mutane zuwa gaskiya da ɗauke su kuma kan jin fata wannan aikin shi ne aikin rabotattu waɗanda Allah ta'ala ya rubuta jama'a kun gane sai Allah ya kira mu da cewa waltakum minkum ummati a samu daga cikin wasu al'umma yad'una ila alkhairi wanda su ne kira zuwa ga alkhairi kira zuwa ga addini shine alkhairi umurta mutane kyakkyawar ɗabi'a shine alkhairi umurtar mutane da tsaye da ibada kyakkyawa alkhairi ne umurtar mutane da rike sirri da amana alkhairi ne tsayuwa kan addini alkhairi ne kwadatarwa kan ciyarwa alkhairi ne dukkan waɗannan ababe da wasu su suna daga cikin abin da ake bukatar mai da'awa ya tashi a kansu sulhu a tsakanin mutane nuna ba mutane hanyoyin da Allah yake so a bi wajen samun kyakkyawan addini da kauce ma mummunan rayuwa duk wanne ya daga cikin walta kullum kun ummatun ya da'una ilal khairi kwadaitarwa akan ciyar da marayu ya da'una ilal khairi taimaka ma zawarawa ya da'una ilal khairi kokari wajen samar da wani adani ma'ana tsarin da zai sa a dinga aurar da gwagware waɗanda ba su da damar aure ga su da sha'awa kamar bunsuru amma ko ba su da kuɗin auren to a shiga a fita a ga an haɗa al'umma a auren da su saboda barin gwagware a cikin gari babu aure bala'i musiba ne kalle-kalle suke yi da fitina daina zai gama ta wuce sai sun duba saboda ba su da aure to kuma dole fi to a samu ta al'umma da suke kwaɗaitarwa wajen ayi wannan aikin alkhairi duniya daga cikin da'awa na sha baku labarin wata ƙungiya a sudan wanda sun yi wa'azi sun yi wa'azi sun yi wa'azi a kan a daina zina an ƙya dina saboda idan mutum ya ci abinci ƙoshi ya balaga ya miƙa da ka balaga an ka zama balangu ka yi digiri ka yi sadis ba aiki to kuma yake ba da tunanin banza ba haka bane duk wata barna za ka iya yi duk wata shegantaka za ka iya yi za ka dinga ɗauko wata batila tsohuwar batila ita ma ta zama kwamarat ka dinga bata mata rayuwa a banza da shi to da suka ga abin ya yi yawa sai suka je bankin musulunci aka saya musu keken ɗinki guda dubu keken ɗinki dubu aka sai musu sai suka suka yi shela ina wanda yake sai aure baya da kuɗi ina mai son aure amma babu ƙarfin yi waye yake so ya kasance kansa daga zina amma bayar dama taho ta zai suka ɗauki mutum dubu suka rarraba workshop kamar guda goma a garin a wannan unguwa a waccan unguwa a waccan unguwa daban da sai a duba ina ne bima kusa a na rijista da wannan santa ɗin kun san su kayan su iri ɗaya ne jallabiya ce kowa yake samu da talaka da mai kuɗi kowa jallabiya da malami da almajiri kowa jallabiya sarki shugaban kasa jallabiya to tana daga cikin sana'a wadda kowa ke sai aka sa a dinga ɗinki wasu matasan kuma suna zuwa kasuwannin ƙauye suna sayarwa kamar yanzu da ake sayar da riga da jimet irin fulani ɗan ƙauyen nan ka ga suka sayar da shi lagge sai su biyo kasuwa su sayi wannan kayan nan to sai aka samu su bayan goma yan karkara in ya yi noma ya cire amfani shi ma zai je sai mai yaransa kayan ɗinka irin kamas kamas na da shirin kamaraya in yi sa ran sallah ya taburka yana jin ko ta ina na kes kes kes a jikin su ga ya kawai duk ana sai musu irin wannan to wannan suke yi ko da an sayar ko ba a sayar ba sai dai ka dinka guda goma kullum to yau nawa kake dinki nawa ke dinki riga da wando haka na bayan Allah nawa ke ha dubu biyu to malam shala an goku nawa ake dinki dubu ɗaya ɗari biyar to ka ga aka ɗauki dubu ɗaya ɗari biyar ɗinkin bayan Allah kenan ko ƴan uwan mu talakawa to yin a rana ka ɗinka guda goma sha biyar nawa ka samu dubu goma sha biyar in an kyale ka koma za ka samu dubu goma sha biyar to a wata ɗaya kullum kana ɗinka goma goma nawa za ka samu kenan kaga a wata ɗaya zaki ɗinkin dubu ɗari shida hamsin to wata shida zaki kana ɗinki kayan wata shida za ku koya maka ɗinki da sa allura da sa gare da karya ta da takawa da yanka duk a wata shida zaka yi wata shida kuma ɗinki zaka dinga koya zaka dinga yi kaga akalla kafin ka fita sai ka tara dubu ɗari hudu da hamsin hamsin sau shida takaliban ka kusan miliyan uku kenan miliyan uku na aure ko ba ta ha da gudu wago har ta ɗan gida ma ɗan gidanka mai ɗaki biyu masha Allah amma an kyale ni kana ta garran ba a gari ba ka ya kamata kai ba to a cikin wani ɗinkin da kake yi za a cire kuɗin yaji da aka baka za a cire kuɗin tela da aka karɓo bashi a banki na musulunci a ƙarshe za a zo wannan kudin za a baka jari a cikinsa misali a baka dubu ɗari da hamsin ka je kama shago a saya ma keken ɗinki sabo dubu ɗari a baka banjar na yadi guda biyar ka samu jari ko ka samu jari sai aka zo daman babban bala'i a auren larabawa larabawa nan shine walima walimar za ka zo ka taro mutane sai ka kashe kusan miliyan ashirin kai kaɗai to sai a ce da karfi zai su kowa wannan da kuka zauna kuka shekar ɗaya da shi ya zama abokin ka to yanzu gwamnati ya ta aurar da ku in ta tashi aurar da ku za a gayyato minista na harkokin cikin gida minista na matasa minista na harkokin addini ministan ƙananan masana'antu sai a zo sai a ce to za a aurar da ango dubu jarida su tabgawa an je taron ango dubu yanzu an hana mutum dubu biyu na koma hana su ba an samu jari koma samu su ba an ba su na koma ba su ba shi ke na kaga an hana barna to ya duka je ka ta karanta musu ayoyi ba ta ganewa ka karanta ayar ba su ji ba kuma ba ka kamo hannun su nuna musu ina za su daina zinar ba amma yanzu an baka ilimi an baka sana'a an raba ka da jahilci an ci ribar ba haka ba ne to mu a ɗaya kuma ma za mu iya wannan ba dole ba ne sai wai gwamnati ko wata babban ƙungiya ba alhamdulillah a kano a unguwar gini akwai wani ba Allah na gwada mai inda ya je unguwa ce unguwar gini nan kusa da gidan walin kano ya zo gina gida a unguwar bene ya kawo sana'a kala daban-daban ana koyarwa ana yin takalmi ana yin beshit ana yin kayan ƙananan yara english way ana yin pop ana yin software matasa sun gama boko babu aikin yi a koya musu toya kuma kyauta ba a karɓi kuɗin kowa da sana'o'i da yawa irin wannan masu kuɗi ya kamata dinga yi a unguwanni in kana so ka zauna lafiya ga kada kuɗi yara sun isa barka zauna lafiya kullum ta'addanci kike maka saboda baka taimako amma kana da ƙarfi unguwar kusan duk rabi ta ka ci ka tsaye wancan gidan an daga wancan kafe an daga wannan filin kafiya gidan marayu kafiya wanda ya shiga takura duk kafiya sai dai neman kuɗi kawai kake ba ka taimaka ma mutane ya za su kyale ka zama lafiya amma ka ware ɗaya ka je ka kawo vocational center a dinga koyar da sana'o'i ana koyar da matasa abubuwa na ci gaba na zamani nan da nan zai ga cewa kowa zan mutumin kirki kuma kowa na alfahari da ke jama'a babu abin da ya kai daɗi a duniya irin ka gina mutum ya zama mai amfani a cikin al'umma ka ga wani yana aiki alkhairi ka kai ne dalilin wannan abin sai ka ji daɗi a ranka wani yana garran ba unguwa ka ɗauko ɗayansa ka zo da su kasuwa ka koya musu makaniki ka koya musu kafinta ka koya musu tayi ka koya musu pop ka koya musu abubuwa daban-daban da ake yi ka rage element of brutality da element of criminality a unguwarku in kai faki ɗin motar ka ba wani zai fasa ma mota ya ɗauki bati ba mai fasa maka mota ya ɗauki rediyo ba mai fasa maka mota ya ɗauki abubuwan da ka aji kai na taɓa zama wata unguwa a kano idan na sha ruwa a suwan wata na ajiye ragowar a mota in na zo wannan da sami babu shi ruwa dai wannan ka sha dai ka rage ragowa an ɗauki to hankali na bai taɓa kaiwa ba sai ran da aka cire min bati na zo zan yi ci sai na gaba ta tashi na yi ci ba ta tashi ina duba na gaba ba ta sai na rage ta kawai na ƙara gaba za ka damu saboda sauri na ci ba tsaya zan dinga tambayar wai waye mun sata mani daga nan hankali na dinga dawowa ko lemu ka sha ko dai ruwa ka sha ka rage sai zan tarar da babu sai na gane cewa ko bakin dare to me ya mafita yanzu shine ko mu kokari mu gyara yaran nan ko kuma ta zama za ka fi motar kama ka ganta ma an sace an sace to dole ka dinga ɗaukar matasa ana kai zuwa ga sana'o'i ana koya musu rayuwa kafin ka ce tsafta idan ne bismillah mun ne ɓarayin nan marasa ashe su ne muke tare su ana yan bijilan a unguwa ana ba da kuɗi duk wata ma'aikin banza ɓarayin na cikin mu to wannan yana daga cikin al'amur bil ma'ruf hana mutane zaman banza lokacin malam ibrahim shekarau a kano ya samar da wata ma'aikata sunanta gyd a ƙarƙashin wani jajirtaccen mutum aka samu 'yan daban nan da suke shaye-shaye suna baba sa'a dai cau-cau da karfi kai na ma kaka ana wannan dabancin sai malam shekarau ce a daina bari suna yawon banza a dinga ɗauko su ana koya musu sana'a in suka gama a ba su jaji da yawan su mun ga canji a gari sallan sai ka tafiya ta mutu ya ce ma a kyara ma kallahu ba gane mu ba kenan ta ce ban gane ka bace a ɗaliban ku ne na DYD ta ce oh masha Allah ana na ana abin har yanzu ke ce wallahi dai a ta mana addu'a an kusa daina kenan to barin mutane sakaka babu taimako masifa ce shi yasa ya daga cikin ayyukan da muke yi da addini karkashin malamin mal abdul wahab a kano kuma yana daga cikin aikin wannan sanda da muka ci za mu shiga ma duk bayan wata uku muna ɗauko wannan yan daban yan shaye-shayen a zo a yi musu daura a koya musu addini sannan kuma a ba su sana'a zai aƙalla ko dubu goma ka samu ka baki shi ya fi sana'a da zai yi zai dinga sai da ruwa zai dinga sai da abubuwa bakin danja in motoci sun tsaya zai zo da abubuwa sai na talla yana sai da air freshener yana sai da zobe yana sai da agogo ha yana sai da ruwa da lemu an tsaya alaji ga ruwa mai sanyi fa karar fa alaji sai ka ga yanzu ka hana shi zuwa haukar da yake yi saboda dubu goma da kamar shi na sha gaya muku miliyan ɗaya tana iya fitar da mata ɗari a cikin talauci mata zaurawa unguwannin ka cire miliyan ɗaya ne miliyan ɗaya duki miliyan ɗaya kwana nawa muke kashe ta a kwana nawa ka yake haɗe ta gaba ɗaya ne miliyan ɗaya a dukiyar ka arama wallahi in ka sa miliyan ɗaya cikin sati ɗaya kana aika jiki wannan shi to in ka ɗauko dubu goma goma da kake renawa za ka je ka zauna cin abinci daga an baka bil dubu ashirin dubu talatin akwai inda muka taɓa zuwa cin shinkafa da wake aka ce mana dubu sha bakwai duk plate ta je kishi kama da wace aka ce ita to kanka dai karanta ka ce to ya dai ni ban yadda ba to ana ganin da mutuncin ku da waye to ana suke zuga muna aka ji aka cikin kama da wace dubu sha hudu to da daukar kudin kai ka ba wata mata daya ko biyu wallahi za su jari da na abu za su dinga sai da shinkafa da wace a unguwarsu kuma ba wai tara kuɗi shine arziki ba a'a ta samu yau ta yi sana'ar abin da yake ribar sama ta ci da ita da yayanta jari ya tsaya alhamdulillah a haka wata ɗanta ba zai shaye shaye ba a haka wata ɗanta ba zai je sata ba wata yake ba ta karuwanci ba ba su dinga bin maza suna cewa ku taimaka min da kati ku taimaka min da hoda ku taimaka min da kaza saboda yanzu akwai ɗan abin da suke kashewa gidansu in ka kalli ta mata za ta yi shinkafa da wake wata za ta yi awara gala wata ta sai da me sunanta dankali wata ta sai da sai da kamiya abinda kai ka rena rayuwa ce a wajen wani kar ku rena wannan ku gwada ku gani na san matasa a unguwanni suna da kishi musamman wanda kai boko suka dawo ba su da ko sisi akwai basira akwai tunani sun iya tunani kuɗin ne ba su da mai taimaka musu to inda za ku tsuntsunto mata da yawa masu kallon mu da sauran mu za su ce wannan abin wallahi ku tsinto matasa a unguwarku je ka binciko min gidajen da suke cikin bala'i a unguwar nan ku yi mun listin mutum ɗari duk bayan wata biyu bayan wata uku ka ba da miliyan ɗaya gani za ka nemi talaka unguwar kwallon ka rasa su kuma daga cikin al'amur bil ma'ruf ka ce a samu maka marayu a unguwarku ka saya musu keke nawa nawa keke ba dubu biyar biyar yake ba bono yake keke a'a kai keke dubu tamanin baka da hankali a'a ba keken dinki ba wannan da yana hawa na yara dubu goma dubu sha biyar ka siya mara yi ungo ku dinga zuwa makaranta da shi ta yi aikin alkhairi wallahi za su girma ba za su manta da wani alkhairi da kamar su za su tuna cewa alaji wani shi siya mana keke da muna yara ai aka zo da akori kura cika muke ma tafiya masallaci duk ba mu manta ba. ko eh ana makaranta wani ɗaya daga cikin iyaye ya zo sai ya ce a kira masu alewa masu biskit masu tsankara da masu soɓo a sai kowa an ji daɗi kun je makaranta har yanzu wannan alkhairin ba za ka manta da shi wani ya zo zai ce duk makarantar na a ji a gwada su za a musu abin ɗinki saboda wannan ɗinkin wani zai dinga zuwa makaranta saboda wannan ɗinkin a garin nan primary school inda na yi kafin in bar garin nan ta daga cikin best makarantun da kowa yake zuwa saboda mu makarantar mu kullum sai yi ganga ani ganga ake buga da sabi ban sani ko ta lalace yanzu ko oi ta ci gaba ma yanzu an daina gangar saboda wannan gangar mutane suke zuwa kasuwa na makaranta makarantar sojoji a yi ganga da safe mu yi fareti kaga ana yin abu kamar sojoji wannan jan hankalin shi ke tsaro ko ba san zuwa makaranta sai je to kai ma yanzu idan ka ga aka gane kana kyautata ma mutane a unguwa suna zuwa makaranta wallahi saboda na kyautata za su je karatu kuma ko ba ka gari musamman abokan kasuwanci da hulɗa wani yana kaduna wani yana abuja wani yana wata ƙasar kuɗin da kake samu a can in ka turo ki gida kace a tattara marayu unguwarku da na ƙauyenku a je a buɗe makaranta dubu shida shida ana biya ma wata private school ɗin za a biya ta turanci umbrella u umbrella a apple sai biya yana jin daɗi na turanci a makarantarsu ke in kana biyan dubu shida shida miliyan ɗaya nawa ce za ta ɗauki wajen yaro nawa wajen yaro ma ɗari za ta ɗauka a makarantar wata makarantar dubu goma goma ake biya ka ga yaro ɗari ka biya musu school fees in wata damin ya dawo ka sake biya jama'a wallahi sai dai kawai ba za mu gani talaucin da muke kukan mura da shi a kowane suke da ƙarfi a cikin wanda za su je wannan abu to don Allah mu samu mu cewa aiki da gaskiya al'amur bil ma'ruf wannan abin da muke gani izata humanitarian ina ciki ku dinga gwada ku gani in Allah baka dama kuma ka ɓoye aikinka tasiri kawai bayyana ka taimaki mutane da rai wallahi sai Allah zan yi lamarin hannu cikin lamarin ka sai kai taba mace cikin zaka dinga samun kuɗi saboda ka shiga cikin buƙatar jama'a amma idan da kai sai yayanka to ba za ka iya shigowa ba sai abin da ka tara kuma yaro kawai zai bindiga da kuɗi ko ba abin da bai faru ba za ka yi bacci ba yaran ka biyu a masa hana ka bacci saboda kai babu ka damu da mutane to da haka Allah ta'ala ce wal takun minkum ummatu a samu a cikin kwaku ta al'umma yad'una ila alkhair suna kira zuwa ga aiki alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma su dinga hali akan mummuna a unguwarku akwai gidan giya ku yi kokari a dakatar da shi a unguwarku akwai gidan kallon bol yaran ku na shiga suna satar kuɗin iyayensu don su biya kuɗin kallon bol ku yi a dakatar da wani abu a unguwar ku akwai inda DJ yake zuwa a tarawa yan mata su sakar kaɗe karkaɗen gindi da jiki duk ku ana wannan abun ku gani idan Allah bai taimake ku amma kowa rika hannunsa ba ruwa na kai ba ba ruwanka to wa zai magana ana fasadi a gari ba za ku hana ba to duk hadda Allah ta'ala ta shi dirkakar ku da bala'i wallahi za ku yi ba gwamnati sarakai dattijai malamai dole sa idanu a kan abubuwan suke gudana a gari kuma su dinga ba da gudunmawa wajen a gyara amma kowa ya rike hannunsa ba mai umarni da kyakkyawa ba mai hali da mummuna ta ina za mu zama daga cikin wanda Allah ce wa ulai ka humul muflihuna wannan sune rabautattu ina za ka rabautacce ba ka umarni da kyakkyawa jama'a kowa ya bai wa'azi ne da kaga mutum ya yi ba daidai ba kira shi ka mai wa'azi da kaga wani ya yi daidai karfafa shi ƙara mai ƙarfin gwiwa sai ya zama ya ƙara abin da yake in kai ba za ka iya zuwa da'awa ƙauye ba ƙauyenku suna buƙatar malami to ɗauko malami a birni ka kai shi ƙauyenku kana ba shi albashin dubu hamsin a wata yana karantar da mutanen ƙauyenku ka sa target malami kana so shekara biyar yana karantar a garin daga nan ya daina zuwa yan garin sun samu sun sauke alƙur'ani sun yi kaza ɗazu ɗazu da malam haruna gashi nan ya kira wani masha Allah wani ɗaya daga cikin maguzawa mu da suka musulunta to fatiha wajen wata uku haka yana koya masa da za ka kira shi a nan yana ji a waya ya karanta fatihar ya kawo ta dai alhamdulillah amma dai ta ji jiki to ya ce mai malam bara na yi azumi ɗaya to bana zai ƙoƙari yana ɗauka kai rabi ya aji sha biyu ko to amma inda ya ce ya yi hudu hudu ya ce ya yi ko na ya ce yau hudu ga wata hudu ya kai ko bai taɓa aure ba amma yansa talatin da da hudu ko yansa talatin da hudu ko bai taɓa aure ba kafin da ya fi kwama tala ko to shi wannan kana ganin musulunci yi billahi na zila ila illa a kowanda musulmi aka haife shi ubansa musulmi aka haife shi kakansa musulmi ne tafka tafkar da yake tafi ta wannan wallahi saboda jahilci to in ka ɗauki malami kowa na da ƙauye duk wanda gaba su da ƙauye to akwai matsala to kuna da ƙauye ka ɗauki malami ka kai shi ƙauyen ku idan ka karanta da dangin babanka dangin babanka duk su waye jiya wata gwaggona take ta kira take cewa ba take ba ni da helkon take mai helkon shi helkon take gomi helkon auna babana su gaba ta yi boko ba sai daga ba na kanci mai suke nufi wai helkon ta yafi ta ce kafin garin ba kas da ce mai kas yanayin shuru ta daga ɗauce ba kash to ba boko ba boko ta ce ba kas ya ce to zai kas na ya Allah ashe ni ina ta turanci a waje nan cikin gidanmu ba ba iya kasuwa ba iya yafin ba to haka za ka gani ɗaya uwanmu na karkara masha Allah suna ta ƙauyenci suna yin addini akan jahilci in ka samu malami ka kai ƙauye wallahi zai dinga da'awar da lada da Allah zai ba kai baka san iyakata shi yasa Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala wanne ya zama ɗabi'a da malami ya gama jami'a islamiyya sai kira kai tura ka Faransa shi zai dinga ba albashi ya tura ka Burtaniya shi zai dinga maka albashi wanne kai shi Conakry baka san kowa ba amma zai kai a rubuta wani duk wata za a ba mu wani kaza za a tura mu wani kaza shi karatun da kake a wajen halimu malami rabbani ya karantar da mutane kuma ya bada kuɗi a ji a karantar da mutane ka irin wannan shi ne amfanin dukiya shi ne amfanin dukiya gasan warawa a gari suna ta jin jiki wallahi wata ta mun tek je cewa ce malam ka ce ki rayuwata ta ce me ba na tsamanin guba ta da ta ce aure ni ke su aure take su ta ce to bayan sallah Allah da zaki aure za mu samu miki miji a wannan mata shi ta fi ɗarin za a a wannan babbar bane ne babbar bane shala za ka iya barista ce ba ta yi lo ba ta yi lo za ka iya kai kai ake tambaya za ka shi yana yi auren biro suke da matarsa ba za su tara ba a zukari to malama kiwo ko da ke ba ruwa na karin masu ka tafi jijjeni nake zuwa ka tana kai kuwa karatu ba ruwa na to mu yi dinga taimakawa jama'a matan sun yawa wallahi dole sai ana haƙuri ana ƙara malibran kayi biyu ka tsaya in tsora Allah to shi ciyaman ɗin masallaci ma sha Allah uku gare shi malami ne ya uku ban ce dai ka kara ɗaya na malami ba ruwana wannan ka kyale shi babbar wani shi ko malam umar shi ma dai masu tafi karfin sa a shi ya haya sun faɗi gwamnati sai an samu kuɗi bai aure ko kakka da zaka akwai na fi sabilin layi irin matan da masu aiki wanda suke da kuɗi ma a hawa mar'aha ga kuɗi ga gida mijin take so sai mu samu wanda za su hujja ke mana Allah ta mu dace wa ulaka humul muflihuna waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya faɗa masu aika yad'una ilal khair suna kira zuwa ga aikata aikin alkhairi sannan suke umarni kyakkyawan aiki suna hali da mummuna waɗannan su ne rabautattu in ji Allah subhanahu wa ta'ala a yaushe sai Allah ta'ala ce wala ta kunu kalla zai tafarraku kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba kawunansu yahudawa da nasara da sabi'awa da yan shi'a suka zama ƙungiya ƙungiya daban-daban kar ku zama irinsu wa talafu suka dinga sabawa tsakaninsu min ba'di ma ja'atumul bayyinat ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi na gaskiya bayyananu sun zo musu wulai lahum azabun azim Allah ta'ala ce waɗancan mutane wanda suka rarraba kawunansu suka sanya saɓani a tsakaninsu Allah ta'ala ce lahum suna da azabun azaba azimin mai raɗaɗi mai girma suna da azaba mai girma a gaban tsaye rarraba kawunan al'umma ba daidai bane Allah ya gaya mana a ayoyin da sai gabata wa tafsimu bi hamdillahi jami'an wa la tafarraqu mu dan fare mu daina sabani mu daina rabuwa wani yayi nan wani yayi can saboda an yi rigimar masallaci wani ya bude nashi an yi rigimar shugabanci wani ya bude kungiyarsa an yi a duk wannan ba daidai bane a dinga haƙuri da juna a dinga kau da kai ana afuwa ba komai bane za ta ga tare kuma jijiyoyin wuya wani abu in ya faru sai kai murmushi kai dariya ka kau da kai a kan abubuwan da suka faru Allah subhanahu wa ta'ala zai kafin tare da kai kada ka yi rigima da mutane kada ka dinga fitina ka kau da kai Allah ta'ala ya taimake ka sai Allah ta'ala ce wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba kawunan su wa ikhtalafu suka dinga sabani a tsakanin su min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat bayan gaskiya ta bayyana gare su wa ulaika lahum azabun azim lalle waɗannan suna da azaba mai girma a wajen Allah ta'ala a yaushe ne Allah ta'ala zai masa azabar sai ce yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuh a ranar da wasu fuskoki za su zama farare wasu ko fuskokin za su zama baƙaƙe fa amma allazina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfuruna Allah ta'ala ce amma waɗannan fuskoki za su zama baƙaƙe a gobe al-qiyama su ne wanda su kafirce ma Allah ba'da imanikum bayan imaninku sai su suka kafirce ma Allah ta'ala to menene sakamakon wannan kafircewar fazuqul azaba bima kuntum takfuruna Allah ta'ala ce kudan ne azaba dangane ga abin da kuka ce kuna kafirce ma Allah ta'ala da shi wa amma alladhina biyaddatu juhum aba waɗanda kuma fuskokin suke yin haske su kuma a gobe alqiyama fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun suna cikin rahamar Allah suna masu dawwama a cikin ta jama'a ku duba fiqhu ayoyin nan da yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su yace ranar da za a sha azaba da wa'ancan masu raba kawunan za su samu shine yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh ranar alkiyama mutane kala biyu za su tashi babu na uku daga yan wuta sai aljanna ba wasu yan tsaka tsakiya kun fahimta waɗanda aka su da baƙaƙen fuskoki a gobe alkiyama su ne yan wuta a'azna Allah wa ajarna minhum wanda a gansu da fararen fuskoki a gobe alƙiyama su ne mutanen aljanna suna masu shiga cikin ra'amar Allah kuma suna da masu dawwama a gidan aljanna Allahumma ja'alna min kar ka yadda a lahira ka tashi a cikin masu baƙaƙen fuskoki wadansu malamai suka ce yahuda da nasara su ne masu baƙar fuska musulmai su ne masu farar fuska tafsiri na biyu suka ce ahlus sunna masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su da farar fuska gobe alƙiyama ɗan bid'a wanda suka rarraba addini za su tashi da bakar fuska gobe alƙiyama wannan ƙauli ibn abbas ne tare da cewa kuɗin rauni a cikin sanadin hadisin zuwa gare shi amma ma'ana tana da kyau wanda suka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ahlus sunna wanda suka kauce ko su ne ɗan bid'a za su tashi da bakar fuska gobe alƙiyama saboda ba sa cikin zimratu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ku duba ku gani na biyu Allah ta'ala ce fa amman lazina suwaddat wujuhum su waɗannan wanda fuskokin nasu kai baki a kafartum ba'da imanikum sai Allah ya gina kafircin zuwa gare su yace a kafartum kun kafirce ba'da imanikum bayan kun zama masu imani fazuqul azaba da da kudaddani azaba ya kawfa'u tisila ma'ana mai sar da aikin su da hukumar su aikin su da hukumar su shine kudaddani azaba bima kuntum takfuruna dangane ga abin da ku din da ku kafirce maka kaga su suka ja maka azaba su saboda aikin su ne ja musu ba wanda ya zalunce su Allah ta'ala sai ya jawo kuma bangare na biyu ce wa amman lazina biyadda wujuhuhum su kuma da za su tashi da farar fuska a gobe alƙiyama fa fi rahmatillahi kaga sai Allah ya jingina zuwa gare shi suna cikin rahamar Allah saboda tausayinsa da jin kansa ga bayi wadancan ya kore su da gare shi wannan kuma ya jingina zuwa gare shi fa amman lazina biyadda wujuhuhum fa fi rahmatillahi suna cikin ra'amar Allah subhanahu wata'ala hum fiha khaliduna suna masu dawwama a cikin wannan ni'ima din ta ra'amar ubangiji subhanahu wata'ala tare da samun farar fuska da kyakkyawar bishara shiga aljanna za Allah ka samu cikin su karka yadda ka tashi a lahira da bakar fuska karka yadda ka zama daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kore su a gobe alqiyama Allah ta'ala zai zo da mutane gaba daya kamar za su je shan tafkin alkautara wanda Allah ke ma'anar sa zan inna a tsaina kalkautar fasalli ne rabbi ka wan'ar inna shani aka huwal abta za a je shan tafkin alkautara ga mutane sun zo sai a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bakin wajen tafkin alkautararsa mutane sun zo gaba ɗaya sai ga mala'ika jibril da shi da wasu mala'iku suna da wasu kulake a hannunsu na duka sai ga an da ciwon ta kai fita kai ma fita kai fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake innahum min ummati al'umma ta ce ku gane su bane a wata ruwaya ce sahabbai na ne usayhabi usayhabi sai malaiku ce innahum laysu min wa'in ba ba ka wani ya rasulullah innahum qad baddalu wa ghayyaru sun canza addini baya ga sun zama yan bid'a sun kirkiri addini ما لم يأذن به الله كما قال الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا اختل جدولي لمن غير بعدي أني سنتر أكورا أي نيسا نيسا قدك كان وعند كتشانز أديني باينا ولن كان عندي جاتو تغرك ديك جوجا الله سبحانه وتعالى أنا تهمك لي يا كبير ناك أديني الله تعالى تألي من شيء أكانت وقف الوالدين da muke wanda aka yi bayanin ayyuka alkhairin da aka yi da abin da aka tara na bara zuwa bana za mu ci gaba da neman wani taimako insha Allah ta'ala na naira dubu dubu ga wakafin da kowa zai iyayensa a kowane ƙarshen wata 0010969800 Jaiz Bank suna akawun Imam Ahmad bin Hanbal General Enterprises lambar waya kuma ta wannan masallacin ita ce 091 622 guda uku sai sabon zero sai kuma 26 Allah ta'ala ba da ikon taimaka a kare manta bara an nemi taimakon fili na zu mutanen sun zo sun ce mun har yanzu dai ba su wannan filin ba na makaranta nuru islam da ke nan unguwar unguwar shalu a suna neman gudunmawa su ma na fili da suke so a tsaye a jihar masallacin zai zama wajen da su islamiyya akwai lambar mai unguwa umma 070-377-81125 umma ne mai unguwa umma to ba umma ba ne sannan akwai alhaji murtala 080-6822-3215 to ga lambobin nasu jiriya amma wannan guda biyu suna jin sun wadatar yan uwa motsa a taimaka fi sabilillah ga wanda su iya suna da akawun namba kuma 0265316136 GT Bank duk wanda yake dama ya kira su su gina wani filin da Allah taimaka akwai dai abin kunya ce tun bara ana nema a sai filin na an kasa a taimaka a sai shi da Allah a huta na'am ka kan shawarar gaba tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq Allah ta'ala ce waɗannan bayanai da muka yi ayoyin Allah ne muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya wa wallahu yuridu zulman lil alamin da dai Allah ta'ala bai taba niyyar zaluntar ko Allah baya son zaluntar ɗaya daga cikin talibai gaba ɗaya ma'ana tilka ayatul lahi waɗansu abubuwa da aka gaya ma gaba ɗaya tun daga farko wani kisa har zuwa yanzu ayatul lahi ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq Allah ce mu muke karanta maka su da gaskiya ya kai mutum mala'ika ne karanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ke karanta ake ji to amma annabi wakilin Allah ne idan mai wakilci ya isa da sako kamar yadda aka wakilce shi ya zama aikin ka ne aka yi babu wani sabani a ciki kuma yadda sai sa Allah ta'ala ce natluha alayka bil haqq wannan ayoyin mu ne muke karanta maka su da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil ibad lil alamin Allah ta'ala bai baya da nufin ya zalunci ɗaya daga cikin bayan kun fahimta Allah ya ce na tuluwa alaika bil haqq muna karanta maka su ne da gaskiya don ka gane babu wasa a cikin su ba kuma ganganci babu wasa a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala duk umarnin da ka ji a cikin su kai kokari ka yi shi abin da ka ji hali kuma kai kokari ka hannu akan sai ka zama lafiya na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kastai gaba daya na Allah ba wanda ke da iko da su mulkan wa abidan duka na Allah ne wa ila Allah turja al-umur al'amuran ku na hisabi da Allah za su koma gobe al-qiyama wanda suka yi kyakkyawa a musakaya da kyakkyawa wanda suka muna na aikin su su ga mummuna gobe al-qiyama ba wanda Allah ta'ala ya zalunta tunda Allah ya gaya maka cewa mallahu yuridu zuman lil ibad Allah baya nufin zaluntar kowa daga cikin bayi to a ranar alƙiyama kuma Allah zai kowa hisabi da yi aiki da aiki Allah muna roƙonka kai muna mu'amala ta tausayawa tsakaninmu da kai gobe alƙiyama Allah kan kai muna mu'amala ta ukuba da azaba da wanda suka kafirce maka kuma suka juya maka baya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله تعالى كنتم كو الأمر أن محمد صلى الله عليه وسلم كفار كنتم خير أمة أخرج الناس kun kasance fiyayye al'umma wanda aka fitar a cikin wannan mutanen gaba ɗaya me aikin naku ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa وتنهون عن المنكر كنا هني أكم ممونا وتؤمنون بالله كما كنا وإيمان بالله كاجا تنبايا الله تعالى كرم يي جم زمر جتشم ما في دعوة آية دمو كرم تعالى كبار شنكو الله تعالى ميكي منا ودمو كرم تعالى زو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون to nan ma sai Allah subhanahu wataala ce mana kuntum khayra ummati kun kasance fiyayye al'umma ukhrijat lin-nas wanda aka fitar a cikin wannan mutanen mutanen duniya baki daya suna da yawa amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zabe mu cikin mutanen duniya gaba daya zabin da ake mana me aikin mu ta'muruna bil ma'rufi kuna umarni kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani akan mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum Allah ta'ala ce da ma abuta littafi yahud da nasara sun yi imani da abin da aka umarce su yi imani da shi na abin da aka so kuma su na littattafai la kana khairan lahum da ya zama musu alkhairi minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiquna a cikin su akwai mu'minai amma da yawan su kuma fasiqin kun fahimta anan Allah ta'ala yake mun kuntum khairu umma ku kasance mafi alkhairin al'umma Allah ya zaɓi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su zama mafi girma a cikin dukkanin al'umma al'ummomi da su gabata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama sahabban sa sai ce ba zan gaya muku abin da zai faranta muku rai ba kace ga ya mun ya rasulullah yace ina fatan ya zama ku ne kaso daya bisa hudu na mutanen aljanna sai sahabbai suka yi kabbara manzo Allah ce ba za ku kabbara ba suka yi kabbara suka ce Allahu akbar sai ce kai ina fatar ku zama ku ne kaso ɗaya bisa uku na mutanen gidan aljanna ba za ku yi kabbara ba sai suka ce Allahu akbar su kuma haka ba hadisi ko ku san kallo ba yace musu kai ina fatar ku zama ku ne rabin mutanen aljanna ba za ku yi kabbara ba sai suka ce Allahu akbar sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai a cikin mutum dubu na al'ummata za a cire mutum 999 ya jujo ma jujo ne mutum ɗin ɗan aljanna a haka za a samu hukuma al'ummar manzala sa sanar sun zama sun fi kowa yawa a gidan aljanna mu ne masu yawa nahnu al-akhirun al-awwalun as-sabiqun ila al-janna mu ne na ƙarshe amma mu ne na farko kuma ina shiga aljanna mu ne na farko ne shiga aljanna insha Allah gobe kiyama النبي مؤلف محمد صلى الله عليه وسلم شيني صاحب الوجه الأنور والجديد الأظهر سنك وشيني صاحب المقام المحفوظ هنا الشفيع المشفع هو اللي بيسموه شيء سمى الله صلى الله عليه وسلم يا حسار الله كان يعمل بتشوف كان النبي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك ita al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dabanci Allah ya zabe ta a cikin dukkanin al'ummomi sai ce kuntum khairu ummati ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne mafi alkhairi al'umma o urjan linnas wanda aka fitar a cikin mutanen duniya ba cikin ta mu ne ba mu ga annabawa ba amma muka yi imani da su kuma za mu ba da shaida akan su al'umman nan da muke cikin ta yanzu ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma ta yi imani da annabi ga su Abu Jahal gasuwa gasuwa sun ga annabi amma ba su imani nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa yan uwa na za su ran gaba su a cikin siyasa nan ba yan wanka bane ce ku sahabbai na ne yan uwa na su ne wanda ba su ganni ba amma kuma suna kaunata Allah kara mu na kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu damar yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu damar yawan ayyuka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yake cewa za su tarar da addini ya cikin takaddu Qur'ani ko mu karanta mu imani ba mu ga annabi ba amma sai ana karanta ma kamar gashi a gaban ka sallallahu alaihi wa ba dogo zan kalili bane ba da gere bane kamar wada tsaka tsakiya yake ba raman me bane ba mai kiba bane sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya yake kirjin ya haɗe da cikinsa ba mai kirji bane kuma mai yunwa bane mai zaradar idanu ne sallallahu alaihi wasallam mai jira ne gashinsa ya sauka har kafadarsa sallallahu alaihi wasallam kai ku karda shama'il muhammadiyya ku gane wane ne annabi zaka dinga jin daɗin kana karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka gan shi ba ma ka imani shi kana halarto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma in kace mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kai tsammani ma da Hausa annabi yake magana saboda kaunarsa da soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abokin mai na bamu labari yake a Sudan ana zuwa mukhayyam kamar teaching practice za ku je shekara daya wani malami ana tura malamai ne ƙauyuka don su san fara gogewar da'awa kafin su shigo birni su fara shaƙe lasifika in ka je ƙauye duk tafka tafka da kai da sauƙi barnar da za ka yi ba za a kama ka da wuri ba to malamin da ya je kan mun bai fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaita da ai aure ya aure na Khadija ta girme shi da shekara uku an yi hidima an zauna ya dinga ba labarin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙauyen balarabe yana kallon sa yace masha Allah masha Allah masha Allah yace ba da samuwar yace da aka yi ne yace da kaje auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kake ba labarin nan ai da kuwa kai sai karanta muka yi yace to dan me zaka mana ƙarya kace kana kana ta ba labarin auren manzo Allah kuma kace baka na kai dan me zaka mana ƙarya kai ce karanta muka yi amma yadda kake ba labarin ka ba gaban ka aka yi to kaga kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ta kama shi malamin kaunar annabi take sa ya haddace ni a cikin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan kaunar annabi take sa yana jin daɗi ne ga wanda yake auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana kaunar annabi take ban je ba to kaga kishi annabi take yana ganin kar ayi ma annabi ƙarya fitara da ɗarin tare da isnadi sai da wani malami ba ahli suna ban ƙandiriya ne amma muna magana ijazar hadisan da muke da su daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu yara ijazar da wasu hadisan da muke da su a kana da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 24 sai ce malam na ji daɗin ganin ka kace me ya faru sai ce idanuna sun gwada mun wanda ya taɓa ganin wanda ya yi karatu har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan bidiya ne ba ahli suna bane sai ce ka gode ma Allah kan wannan ni'imar da ya maka malam yanki gaskiya ne ni ba taɓa tunanin haka ba sai ka gode mai imar ka taɓa ganin wanda ya karatu har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki ka gode mai imar Allah kan wannan kaga dan bidiya ne amma ya faɗi gaskiya sai ya riko da gangan ko to ko zaune za a buɗe a riga karɓar kuɗi tukun da malam in shiga cikin labule duk wanda zai gani biya biya ai ba haka ake addini ba ko Allah za mu dace. To, ina muke? Min humul mu'minuna. Allah ta'ala a cikin alim kitabi akwai masu imani. Irin sa Abdullah bin Salam wanda suka imani daga kafircin Yahudawa zuwa ga musulunci. Suna da gaskiya, suna da amana, suna da kiyaye al'amura yadda aka san su. Kamar wasu abokai da suka zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حديث إمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ya ga shugabansu ya koma gefe sai da yi wanka ya cin tsafan da ya zo jiman Allah sallallahu alaihi ya bar ɗan uwansa gaba ɗaya sun zo jiman sallallahu alaihi wasallam a ce manzo Allah sallallahu alaihi kiyaye da shi sai da ya zo sai ya ce masa ya zauna gaba Allah sallallahu alaihi ya yi wanka ya yi tsafta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna fika la khaslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu a tare da kafin kyawar ɗabi'u guda biyu Allah da manzo suna son su alhilmu wal ana haƙuri da kuma bin abuwa a sannu a sannu sai da ka kimtsa sannan ka zo ka ga mutumin kirki ne Allah bin salam sanda zai musulunci a ce ya rasulullah mutane na yahudawa in ka tambaye su dangane da niyya su ji maka na fi kowa alkhairi a cikin su in ka ba su labarin na musulunci kuma zagi ne zasu sai manzo Allah su zai to ka shiga ɗaki ka buya suna zuwa sai manzo Allah sa sani ce musu me za ku ci aka abla bin salam suka ce huwa khairuna wa ibn khairuna wa ibn khairuna shi ne mafi alkhairi mu dan mai girma a cikin mu dan ba su girma a cikin mu yace zai na ba ku labarin cewa ya musulunta me za ku ci sai suka ce huwa sharruna wa ibn sharruna shi ne sharrun mu dan sharrun sai ya fito sai ki mai nagiya maka wannan mutanen ba kan gaskiya suke ba kaga kenan minhumul mu'minuna akwai mu'mini a cikin su aktsaruhum واكثرهم الفاسقون ديوش كما فاسقين الله تعالى قريب من الشرس لن يضروكم الا اذى وانا ايين ثانيه تفكير ثانيه saboda ba sharar tsuntsaye kamata mu musu akwai matsala mutanen mu da sun fara cikin matsalolin wannan ayon a cikin minti biyu mu ce mun fasa su mun da rigar kyawun mutunta kuma da mu tashi kan wannan aya gobe a ta ɗari goma sha ɗaya ko ya kamata ne mai sauri je mu sauki tafsirin mai jama'a wallahi ko muku tafsirin gidan sarkin Kano wallahi ai ta karantawa da gudu kullu ibn yake kullu Allahu wa malikal mulki ya musu Allah shi ne ke bada mulki yutil mulka man ta sha yana bada mulki ga wanda ya so wannan mun karanta ba raba sai mun karanta ba na ba shi ke na sauki a shekara a sauke ƙur'ani gaba ɗaya ko to Allah ba su lada mu Allah ba mu lada kowa haka Allah ke Allah ya bi mu ne gafarta mu wannan dan uwa ya ce assalamu alaikum malam muna ƙara neman addu'a dangane da dan uwansa da aka yi kidnapping ana addu'a da Allah ta'ala ya bayyana shi da shi da an ko da an yi magana da su sun kira wasu maku don kuɗi amma dai ana ƙwarai a daidai kan insha Allah ta'ala tun da abin ya zama musiba muna fatar canjin gwamnatin da muka samu a Najeriya gaba ɗaya yanzu ya zama dalilin ƙarar da wannan ta'addanci da muke sakaci da aka yi a wannan gwamnati kada Allah ya rike da masu shigowa da NPD da yin APP mai sun APC din kada Allah ya rike mu da wannan ta'addanci kuma cikin wannan gwamnati Allah tsaye mu da wannan abu shugabanni idan suna so a kira wannan abin sun san da suke so a kira shi ai kaga su ba a taba su sun dauki duk matakai amma mu ne ba a dauka mana matakai mu ne muke talakawa shi zaka muna shan wahala to Allah ta'ala ya sa wannan canjin shugabanci da aka samu gaba ɗaya a ƙasa ya zama dalilin kawo ƙarshen wannan musiba da muke gani alhaji anas kantin sauki ya aiko da ƙwarane guda goma jiya kamar da saba kawo duk shekara allah ta'ala saka masa alkhairi hajji ya shafa kuma take kawo abinci kuma allah ta'ala biya mata da bukatun na alkhairi bai wa allah take kawo da biyu ita ma tana neman allah ya biya mata da bukatun na alkhairi ne da kullum ita ma allah ta'ala biya mata wata tamun tek ita ma allah ta ci dan girma allah ta ci addu'a allah ta'ala ya ba ta mijin aure ta ga gidan azumi babu miji to muna addu'a da wata bazawara ita ma dai ta saki kira bayan ta ji kiran da aka na jalingo ita ma ta ce a sata na akwai na suke tek na bukatun su ma ko da aure jawarawa ne su ma to duk Allah ta'ala ba su miji na gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da mu akan shiga lamarin zawarawa ya ce astayi alal almara kalmu wal miskin kalmu jahidi fi sabilillah kin me taimaka ma bazawara da miskini kamar mai jihadi in akwai ta bazawara unguwar ku ko a dangin ku kadan dauki dan dubu ashirin ka ba ta dinga sayan siga da dan madara tana yin bude baki amma kun bar su a bushe azumi ake ba sa zance ba sa buga waya ba sa i love you ba sa komai kuma in sun yi ku ce su fata da Allah ku dinga ba su a dan dinga dan musu kuɗi da Allah in ka da wani aboki mutumin kirki daga wata bazawara mai kirki ta hada su eh yanke zai ci bai zuwa kamar ya a a sai a kwaɗaita da shi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kai auren Allah na shiga lamarin ka in kai auren Allah zai shiga lamarin ka in kuma ka kyale to in kai ma kaman ne sai Allah ta'ala ya kyale ka amanni to duka Allah ba mu zaman lafiya masu bukatu da suke gida da suke sauraron mu wanda suke kallon mu muna fatan Allah ta'ala ya biya mu kowa bukatu wanda muka san da wanda ba mu sani ba wanda suka gaya mana nan su gaya mana Allah a kowanne ake jin su bashi ya hana sakat a rayuwar kasuwancin Allah ka biya musu basu kansu a kowanne suke da matsala a wajen aikin su Allah ka shiga lamarin su a kowanne sun yi ritaya ba a biya su kuɗin fansho da gratuity ba Allah ka sanya tausayi a cikin zukatan su a biya su an yi kira ga yan nefa don Allah su dinga barin wuta ne yan nefa billahi ana shan wahala ku ji tsoron Allah ku dinga barin wutan nan kasuwanci kuke yi ba kyauta kuke ba don Allah ku dinga barin wutan nan sannan da masu ne ne aka ce su ma a masu kankara ya kasuwanci kuke kuma su yi kasuwancin su amma dai masu nefa don Allah ku taimaka ku taimaka ku taimaka a daina ɗauke wuta mutane suna shan wahala da ramadan bacci baya yi da daɗi akwai zafi don Allah ku bar wutan nan in dai ba dai wani abu ne lalace ba to ku yi ku gyara da Allah Allah ya ba ku ikon gyarawa Allah ba da ikon gyarawa Allah muna roƙonka duk abin da ya zama mai wahala gare mu Allah ka sauka mana shi Allah duk abin da ya zama tsanani a gare mu Allah ka sauka mana shi ya ubangiji Allah muna tawassule kyawawan ayyukan mu zuwa gare ka ya Allah ka biya mana da bukatun mu Allah bayan ka ne mu ba mu da muke taimake mu ka ya Allah Allah ka shiga lamarin mu Allah zuri'ar mu ka shirya mana su Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين